السيوف ما بقيت الأثار بصاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء za mu tashi daga aya 146 suratu ali imran wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyun wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyun kathirun fama wahanu lima asabahum fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbu as-sabirin وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير da yawa annabi ribiyuna mutane da kira ribiyun mafi masu yawa sun yi yaƙi tare da shi na farko akwai 'yan bambance-bancen ruwaya na kira'a wanda ya bambanta ma'ana akwai wa ka'ayin min nabiyin kutil sannan a ce ma'ahu ribiyun haka yake a warshe wa ka'ayin nabi in kutin a warshe ke da yawa annabi an kashe shi tunda a baya an magana a kan cewa wa ma muhammadin illa rasulun karkarar min kamar rasul afa in mata au kutilan kalabtun ila akabikum to kaga daga wannan ya kama da cewa to da yawa an ma kashe annabi a wata kira da yawa an kashe annabi ma ko kuma da yawa annabi mayaka da yawa sun yaƙi tare da shi biyu na a wata ruwayan daga kallar rab ne kamar rabbani ne ana ce mashi rabbani ko kuma jimi yana iya zama rabbani ko rubbiyu duk ɗaya ne rabbani shine na Allah wato mai yawan ibada aka ce wani mutumin rabbani ne wato bawan Allah ne gari mai yawan ibada ga Allah ta'ala to rubiyu ne zai iya zama jami'in ko rabbaniyo don ana cewa rabbaniyo ne ko rubiyu akwai kira'an kuma rubiyu na jam'in ribu ne ribu kuma yana nufin gungun jama'a mai yawa su ne ribu idan mutum ya lura da kira'an ta wani janibi zai ga yayi mashi idan aka ce wa ka'ayi min nabiyin kutil da yawa ma an kashe annabi ma'ana annabi yana isar da sako sai a kashe shi kuma ma'ahu rabbaniyun ko rubiyun kathirun akwai mutanen Allah tare da shi da yawa su mutanen Allah nan fa ma wahanu lima asabu ba su raunana ba saboda abin da ya same su na cewa an kashe annabi ma abu da ma asabu fi sabila na abin da ya same su a tabarkin Allah wa ma da'ufu wannan wahana da da'afu duk muna ci mishi rauni amma amma akwai bambanci tsakanin wahan da da'af wahan rauni ne a zuciya kamar wato sun razana kenan sun tsorata wahadin zuci ke da'af kuma rauni ne na jiki kamar su gaji sun gaji ba za su iya ba yakin ya fi karfinsu wato koda kuna da yawa in kuka sami raunin zuciya ba za ku iya komai in kuma kuna da in kuma kuna da ba ku da yawa amma kuna da ƙarfin zuciya za ku iya taɓuka wani abu to idan ya zama na kuna da raunin zuciya da raunin jiki to abu ya zama biyu sai ce wa ma wahanu ba su walakantu ba kenan ana ce ba su walakanta ba suka yi nuna zilla ga makiya suka nemi sasantawa ko suka sadu da suka bi makiya don wahan a wannan yana nufin kamar walakantuwa ne sun kaskantu kenan sun walakantu sun rauna kaga sun ana cewa sun rauna na ma'ana sun a zuciyar suna ganin an fi karfin su sun sallama wa makiya wa ma da uhu ba su yi rauni ba a jiki wato ma'ana sun ji karfin guwa sun ci gaba da yakin su wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu dakewa to barin barin mai fasara dukkan kira'o'in in ka ce kutil ne haka maka fasara in ka ce katala ne da yawa annabi rabbaniyu na kafirun sun yaƙi tare da shi su rabbaniyu ɗin kun ba su razana ba ba su walaƙantu ba ba su raunana ba bisa abin da ya sami wasu a tabarkin Allah kamu kuma mastakanu ya gane ba su kaskanta ba su sallama ma makiya nan yana cewa ma'anan rabbani yiwu ne ya fasara biyu ne ya fasara shi da kamar rabbani rabbani shine na Allah daga kalmar rab sai ce ulama al'amilina malamai masu aiki su ne sun yi aiki tare da annabawa da suka gabata ya ce kana alaikum bihim ayyuhal ladhina farru yawm uhud an taktadu bi haula ulama al asfiya wato ya kamata ku da wayanda kuka gudu ranar uhud kamata ya ku yi koyi da wayancan malamai zababbu wanda su suka dake tare da annabawan da suka gabata wato wannan yana nufin ba ma so ɗaya ne ba ba so biyu ne ba so tari ne aka sha aiko annabi kuma annabin nan ya yaƙi rabiu na kafiru su yaƙi tare da shi kuma ya zama su dake ba su razana ba ba su raunana ba ba su kaskanta ba su dake domin babir aula kuwa wannan annabi wanda shi ne fiyayen annabawa ko ya kamata a ce ko ko jama'ansa ko ne ma kuka fi dakewa to sai ana tunatar da ku wayanda suka gabace ku fakam da an turo annabi kuma sun yaƙi tare da shi sun dake to rabbani na akwai kamar ce an ce rabiu jam'in rabiu adadi ne mai yawa na mutane ya fi kama da in muka fassara shi da cewa tun da makarin baya suna magana ne akan razanan da aka samu da raunanan da aka samu a sakamakon yaƙin uhud wanda ainihin lokacin da wani shaidani ya kururuwa ya ce ya kashe manzo Allah sai suka fara zuba waje kuma aka ce iblis ya je gari ma ya kururuwa ya ce an kashe shi ya faɗi sunansa ne da yake shi iblis ne ya wannan kururuwan da da lokacin hankalinsu a tashe yake sun mutane sun sun ɗauka da gaske ne to shine na ake ce musu to ai kafin ku an aiko annabawa kuma su annabawan nan yakan faru ba ɗaya ba biyu ma ana cikin kwamawa a kashe annabi ɗin tun da shi annabi dan sako ne ya kuma isar da sako ma Allah rasul illa balagul mu saboda haka idan an kashe annabi ba karshen addini ba ke saboda haka su nan sai suka zama sun dake sun ci gaba su kaga wannan abu ya fi munasaba a ce malamai wasu masana sun suka ce to ai shi annabi an turo shi ne da sako kuma tun da an ɗauke shi mu kuma an jarabce mu da wannan masiba saboda haka mu dake a tabarkin da ya bar mu akai sai suka dake ba su razana ba ba su raunana ba ba su walakantu ba ba su sallama ma makiya suka yaƙi kaga wannan ma'ana ta fita fiyas an kashe annabi kuma rabaniyo malamai allura yi to kuma an ka ce rabaniyo na kafiru rabiyu ne da yana nufin gungun mutane ne masu yawa sun yaƙi tare da annabi ma'ana ba ku ne farkon wanda kuka yaƙi tare da annabi ba da yawa an aiko annabawa kuma mutane sun yaƙi tare da wani annabi amma ba wani abin da ya sa suka razana kaga ba a kawo kashe annabi ba ke wato an nuna cewa an wayannan rabbani wani din sun yaƙi sun dake suna tare da annabinsu ba su ja baya ba ba gudu ba ja baya to kaga ku me kamata ko ku yi kenan wataƙila ma sai mu ce ku ne a wula da ku yi wannan amma an samu wasu a kaminku an yaƙi da annabi na wannan ana ba da labarin ba a ce kowane annabi ba an ce da yawa annabawa an turo su kuma mutane sun dake sun yaƙi tare da su ba a ce mana kowane annabi ba akwai an ba mu labari da sanu zana nan akwai yana nan tafi cewa inda wasu suka ce ma annabinsu je kaka je da kai da ka ubangijin ka kai ku yaƙi muna nan muna na zo in ka gama ka buɗe garin sai mu shiga mun ji an ce akwai waɗansu mutane ƙarfafa to ba za mu shiga mutane matuƙan suna da in sun fita za mu shiga je ka kai da ubangijin ka koya ke su muna jira a akwai wanda suka ce ma annabi su haka to to kuma aka aka aka ɗanɗana musu kuɗa suka sha wahala sannan ƙarshe kuma suka shiga gari ɗin da yaƙi tare da wani annabi ɗin suka sha wahala wanda ke da da ku an ce musu shiga ne ba tare da yaƙi ba za a sallama musu sai suka ce ba su shiga to wannan kisan yana bani labarin wasu annabawa ba a ce annabawa na kowa na kowa ba amma da yawa an yi annabawa daban-daban waɗanda bayan allah na gargaru suka yaƙi tare da wannan annabawan suka dake ba su ja baya ba kalman rabbiyun an ce a wani ƙauli ulama fuqaha a wani ƙauli kuma jumu jumu jama'a masu yawa su ne ake ce masu rubiyun ribu shine jama'a rubiyun jama'u ke to a wani ruwaya ma da aka samu a majma daga imam bakir ya ce ainihin rubiyun asharat alaf ne rubiyun ko mu ce ribu ribu ya kamata ya zama haka don ribu ribiyu na ainihin jam'in ribu ne ala atalam abu ribiyun ila fi ribiyun magana daban-daban a cikin majami'ar bayan ya kawo shi daban-daban har zantuka hudu dangane da ma'anar me ma'anar ribiyun ne to daga cikin zantuka na hudunsu shine ma'anansa ribiyu na asharar ta'ala mutum dubu goma su ne ribiyu to in ribiyu ne in yara zama ribiyu ne ko kuma ribiyu don ribu ne ribiyu shi ne jama'a ribiyu ne kuma jama'u to Allah ya ce kamar mutum dubu goma sun yaƙi tare da annabi to kuma akwai wani ruwayan daga daga daga imam as-sadiq alayhi salam yana cewa rubiyu na kathir ya ce ulufun wa ulufun ulufun wa ulufun dubbai da dubbai wato jama'a masu yawa san ba su raunana ba suka yi ta yaƙi suka yi ta yaƙi ba su razana ba to ni ina ganin kamar in ana ababin cewa an kashe annabi aka birgita aka zuba a guje ya fi kama da kira'an waka ayin min nabi in kutul ya fi saboda shi wannan ya nuna cewa an kashe annabi ne kuma rabbani wani anan ba zai zama yawa jama'a ba jama'a ba ne mai yawa don rauni din ba za ka sa rai da rauni a wajen jama'u masu yawa ba ko don inda mutane suna da yawan gaske za su ji karfin gwiwa za su ci muna da karfi to idan ku aka ce rabbiyu ne yana nufin malamai ne waya kaga bayan allah na gargaru masu dakewa ke ko da sun karanta ya fi kama da wannan cewa da yawa annabi an ma kashe shi tare da shi akwai malamai bayan allah na gargaru wanda su wannan bai sa sun yi razana ko sun raunana ba ko sun yi kaskanta ba sai suka ci gaba da yakinsu wannan ya fi kama da wannan babin to amma in ma ka ce jama'a masu yawa din ne ya zama babin cewa wato jama'a da yawa sun ta yakin sun ta yakin ba su fasa ba ke wa mastakanu ba su kaskanta ba wallahu yuhibbu sabirin Allah ta'ala mai son kuma masu dauriya ne ma'ana su wa'annan ba su sallama ma makiya suka miƙa wuya gare su ba saboda ganin yanzu yaƙi ya yaƙi maƙiya sun fi ƙarfinsu nan ya ce a cikin tafsirin ayashi daga imam sadiq ya ce uluk uluk sannan sai ce i wallahi ya kutalo ne ce kuma wallahi dubban nan ana kashe su to anan ya fi ma'ana inda ba suna yaƙi ba kenan amma kashe su kenan dubbai ma an kashe amma ba a ja baya ba to wannan shi ma zai fi bada ma misali idan aka ce rabiyun nan jama'a masu yawa ne to in aka ce a jama'a masu yawa ai karfin goya za a samu sai aka ce to an kashe dubbai amma ba su ja da baya ba sai ce i wallahi yuktaluna yuktaluna ana kuma kashe su kun ba su ja baya kaga idan kuna da yawa amma ana kashe da yawan gaske ai kaga mahallin a ji tsoro ne idan kuna yaƙi ana ta kashe ku mahal- ba ku ja mahallin tsoro ne tunda ana da kun ku kuna kuna da yawa kuna danna makiya suna zuba a guje ai ma har da dariya ma sai ka yaƙi to amma kuma idan idan ku ake kashewa ba ku ja baya ba to wannan wannan yana kun dake ke fa ma wahanu lima asabahum fi sabilillah yace ma fataru wa lam yas yankasir jidduhu jidduhum ma- eh, eh, jid- jidduhum man qutila am- eh, qatlu man qutila minhum yace ainihin basu ba su yanke daga yakin ba ba kuma su ba su kuma karaya ba kuma ba su wato ji- karfinsu bai karaya ba don yin kasar jirdahu karfinsu bai karaya ba na kashe wani da aka kashe ma'ana an kashe ɗayan gaske amma kuma su ba- sam sam sam ba su ba su razana ba wa mawda'uhu fi dunya wa anil adu a duni- a- a- a nan duniya ba su raunana ba ba su kuma nuna ma maki rauni ba wa mastakanu ba su kaskanta bai ce ma kada olil adu ba su ba su kaskanta ga maki ba suka miƙa mashi wakin wa huwa ta'adudu bima asabahum inda irjafi bi qatlihi sallallahu alaihi wa alihi. wannan ta'arini ne ga ga fizikishin da suka yi a yayin da aka ce an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi. Da- daga cikin maki akwai wanda yanka ihu ya ce ya kashe wane ya faɗi sunan manzo Allah sai aka fara zuba a guje wane sai ina cewa ai an kashe manzo Allah ai kashe manzo Allah to wannan nuna ne ga tarihi ne ga wannan cewa to ai kun ga a ka- wasu wasu sun a da can da yawa ma ba san ɗaya ba ma ba bisu ba wasu sun yaƙi tare da annaba kuma an kashe mutane da yawa a cikinsu amma ba su ja da baya ba wasu kuma raunana ba ba su razana ba wasu sabo- basu- basu- basu nuna ma maƙiyinsu rauni ba sun fuskance shi ne wallahu yuhibbu sabirin yau ni ce a cikin majma daga imam bakir ah, i- yana nuna cewa da a ce an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wa kamar yadda aka baza jita-jitan haka nan a ranar uhud to ai abin da ya zama wajibi gare ku shine kada ku raunana ne amin bayyana Allah subhanahu annahu law kana qutila qutila ma- sallallahu alaihi wa ali kama urjifa bidhalika yawm uhud da a ce da gaske ne an kashe manzo Allah ne a ranar uhud kamar yadda aka yada lama lama aujaba dhalika an yad'afu wa yahin to da bai zai zama ya waj- ya wajabta gare su su raunana su su su su- su su- rau- kamar yace wahan da da da da da'af da rauni ne amma da akwai banci bai kamata a ce sun raunana ko sun kaskanta ba kama lam yahin mun kana min al-anbiya bi qatri kamar yadda waɗanda suke tare da annabawa su ma ba su ra- rana- ra- razana ba ko suka raunana ba saboda kashe su su ɗin ne ina irin koma ga annabawan an kashe annabawan ne ko kuma ya zuwa a kashe wan wanda aka kashe masu yawa a cikinsu wato ma'ana sun dade sun daure ne sai Allah ta'ala ce wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu dauriya kaga a- a nan mahallin dakewa ne a daure fa yansuruhum fi aqi fil aqiba wa ya'zimu qadrahum karshen al'amari sai Allah ya ba su nasara ya ɗaukaka alƙadarin su su wayancan mutanen da ake ba da labari sai aka ce wa ma kana qauluhum illa an qalu rabbana rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala alqawmil kafirin ba wani abu suka ce ba yayin da suka ga hakan sawon an kashe annabi ne ko an kashe da dama daga cikin su sai suka dake sai ba mai mai suka ce me ya zama zancen su gashi zancen da suka yi suka ce rabbana rabbana ighfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana dhunubanmu wa israfana fi amrina da barnan mu al'amarin mu wasu bi daga dama ka tabbatar da kafafun mu wasu na adal kawamul kafirin ka ba mu nasara akan mutane kafir wannan abin da suka yi ke sai suka dake kawai suka ce Allah Allah mu sarki ka yafe mana zunuban mu da barnan mu al'amarin mu ka tabbatar da kafafun mu ka ba mu nasara akan makiyan mu akan mutane kafir to da suka yi haka nan suka dake suka je gwada yaki fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabul akhirah sai Allah ya ba su ladan duniya da kyakkyawan ladan lahira wallahu yuhibbul muslimin Allah yana son masu kyautata kaga da suka da suka yi haka nan sai sai Allah ta'ala ya yi musu sakamako a nan duniya da kyakkyawan sakamako na nasara sai suka yi galaba kan makiyan a ƙarshen al'amari makiyan ba su yi musu ba sannan kuma wanda duk cikansu wanda aka kashe ko wanda ya rayu kuma yana da kyakkyawan lada a gobe kiyama wato yayin da suka ga an makiya sun far musu da kisa ba su ɗauka wannan kamar wani abu ne da za su tsora ma wani zargi ba sai suka tsora ma kawo kansu sai suka ce Allah ka gafarta mana zunubanmu da barnanmu kaga sun nuna wannan abin da ya same su sai suka jingina shi ya gaza zunubansu da barnansu suka ji zuwa wato abin da ya same su sai suka ɗauke shi a matsayin Allah ta'ala ya musu hakanan ne saboda ainihin zunubansu sai suka nemi gafara sannan kuma suka roƙi allah ya ba su sabati a fagagen daga da kuma ba su nasara a kan maki to wannan kuma sai allah ta'ala ya ce masu ya ce fa'ata humullah sabar duniya ko kusa na sabar sai allah ya ba su ladan duniya menene ladan duniya bayan da suka yi istikwari suka dake sai Allah ta'ala ya ba su ladan duniya ladan duniya shine sai aka ba su nasara sai suka dawo da ganima sannan kuma ga kyakkyawan ambato kun ga ladan duniya galaban da suka samu karshe su suka zo suka murkushe makiya din sai suka dawo kazan ko da an sami shahidai da yawan gaske aka dawo da nasara sai ka ga ana ta murna sai ga ana ta murna an dawo da galaba da izza to sannan kuma an kwaso ganimomi kuma an ci gari to kaga kaga samun galaba a a ci gari kaga shi ma an an ɗibi ganima wannan galaba ɗin da samun ganima ɗin da kuma izza yanzu kun ba wanda zai masu wasa zai wasa da su idan suka kwama suka buɗe wani gari idan akwai garuwa alif da ba da ta amma babban garin shine alif matsakaicin gari ba ƙaramin gari ta to akwai wani ɗan gari ɗan gari sunansa jib to ainihin idan aka mangara ba kana tsammanin sauran bai za su yi kamar kun san kamar yadda aka ci haibar fadak sai suka zuba a guje suna jin labarin an ci fadak an ci haibar suka ce ƙyauren ƙarfin fa don suna da wani irin ƙyauren ƙarfe wanda shine kamar gadon shiga sun yi ramewa gege kamar kogi a kofar shiga garin to kyauran garin ake saukowa da shi a hankali da sarƙoƙi in ya dara a kan abin sai ya zama shine gadon shiga in an ja sai ya rufe sai suka ce kyauran garin fa aka ce ai shi annabin akwai wani dan uwansa shi kaɗai ya balla kofar to su kofar garin su bai kai ko ɗaya bisa goma na haibar ba in ba ka yi ba nuri wa sai san nayi kasan abin na bahaushe gaji abin da ya ci doma ba zai bar a wai ba saboda suna kusa kusa ne to wannan ko tsakanin fadak da haibar ba ma kusa kusa suke ba amma karfin haibar ya fi na fadak saboda haka sun san karfin da ya cinye haibar kasan ya ci ya ci fadak ya gama ko saboda ka fadakawa in ba ka yi ba nauri sai suka zo a guje suka bar suka bar garin to kaga kaga na izza kenan a sami yanzu yanzu ba wanda zai sake masu rauni raini da sauran in suka buga suka je wani wuri wanda zai ce kai bayanan mutane in suna ba gudu ba ja baya da aka kwama an kashe dubbansu amma ko gezo ba su yi ba sai tunaɗowa kawai suke kuma haka nan suka ci gari suka ci wani gari suka ce ai sun ci gari alif alif eh to shi kuma ya fi ba girma kaga ba mai zai sai sai babawa su fara zuba gudu to haka haka ma jimawa su ma sai su fara zuwa abuja da sauransu duk sauran birane sai su to kaga wannan sawabar duniya ke izza kuma sannan ma har a yan baya har jikoki ma sai su sami izza har jikokinsu ma su rika su sami izzan sanadiyan da ke wanka kakanninsu to duk sawabar duniya ne to ba shi kenan ba kuma in an je lahira ina gwaraza ina wanda suka dake ba su gudu sun bar annabinsu ba a dunga manna musu lambobin girma dunga lambobin girma ga hamshakan gidaje masu hawa-hawa ginin lu'ulu'u to kaga ne ga gidan aljanna kaga kyakkyawan ladan lahira suna thawabin akhira ke wallahu yuhibbul muhsinin kuma Allah yana son masu kyautatawa wanda wato kenan wanda masu ihsani kyautatawa ma'ana azantuka da ayyuka a ka faɗi abu ka aikata shine ihsani masu kyau akwai wanda suka yi suka yi zance da baki fyalan fyalan amma ranar gwaji da ya zo sai rannan ta karata a zaƙin baki ranar gwaji a baya mun karanta wala karkuntum taman nawa na mauta min qabla an talqahu fa qad ra'aytumuhu antum tanzuru to shi to wasu sun yi zance sun yi sun yi sun yi zantuttuka bayan da aka yi yakin badar suka ce ai ba su a badar da da sun ɗanɗana ma mushrikai kuɗa amma Allah nuna masu wata rana ba su yi wani yakin ba gudu ba ja baya rannan in ma nasara wa in ma shahada to sai dama ta zo a uhud to lallai kan fa min man qaza da nahbahu amma ba mu ce kowa ne ya gudu ba amma akwai waɗansu wanda rannan ba su cika alƙawari rannan kuma sai su kuma dama ta samu amma kuma su iya cin jaraba ba sai suka zuwa a guje to da su ake magana ake cewa to kamata ya koyi da wa'ancan mutane dangane da wannan akwai waɗansu ba'arin 'yan ruwayoyi kaɗan mun riga mun karanta dangane da ma'anan rubiyu na dinnan mun ce yana nufin amma dai bayan allah na gargaru rabbaniye kenan rabbaniyun kenan amma aka ce mashi rabbiyun ya yi ma'ana da rabbani ne aka ce mashi rabbaniyun ne aka ce mashi aka ce musu rabbiyu ko kuma rabbiyun ne yake da wannan ma'ana ko kuma jam'in rubu ne adadi mai duk da muka fasara kowane ya yi duk zai iya ɗaukan wannan fasara ko da ka ce da yawan mutane sun yaƙi tare da annabi kuma aka kashe da dama daga cikinsu amma wasu razana ba ai shi ma abin aikoyi da shi ne ko ko kuma da yawan mutane sun yaƙi tare da annabi kuma aka kashe annabi kuma malamai ba su ja baya ba mutanen kirki bayan allah na garba shi ma ya yi to a cikin ikhtisas na shekul mufid a cikin hadisi saba'in na darajojin amirul mumin wanda yake banta da shi koma bayan sauran sahabbai da isnadinsa ya ba duka za mu kawo ba game shi a sha'awa yana duba yana iya duba ikhtisas ne ikhtisas littafi ne kwararre mujalladi da yara na shekul mufid a wannan shafi 158 sai daga cikin abin da aka faɗa a wannan ya ce yana yaban amirul mu'mini na da do'insu darajoji daban-daban har guda saba'in sai ce thumma tarakal wahana wal istikanata sannan kuma ya bar rauni da kaskantuwa wato bai raunana ba bai kaskanta ba innahu sarafa min uhudin wa bihi na jaraha tadkhulu fata'ili min mawdi'in wa takhruju min mawdi'in akwai ashe na ji mun karanta wannan mun karanta wannan ko eh na karanta muku wani abu mai kama da wannan ji na karanta a wani tafsirin ne ba wannan lalle mun karanta cewa amirul mu'minin rauni da ya samu tamanin na shigan makamin da ya shiga ya fita wato ba a sa wanda ya huda bai fita ba ke wanda ya shiga ya fita yana da yana da yana da yana da guda tamanin aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa ya je ziyarce shi ya gashi nan kamar ka ce wani tsokar nama ne kamar nama ko ina jini ne kawai to idan ya gan shi ya kuka ya ce mutumin da irin wannan musiba zai same shi saboda Allah to haƙƙi ne Allah ya kaza kaza kaza da ya faɗi wa'insu abubuwa masu sannan sai shi ma amir ne ya kuka ya ce bi abi wanta umi na gode wa Allah da bai nuna mini na juya baya da gare ka na gudu na barka ba to shi kenan wannan na riga na karanta ba na ɗauka ban karanta ba ne to wannan wannan ruwayan shi kuma a cikin itijaj na dabras abu ali al-dabrasi kai da isnadinsa a ciki yana cewa من أسند الضمير الذي الذي في قد قتل إلى نبي فالمعنى كم من نبي قتل قبل ذلك ذلك النبي وكان مع ذلك النبي جماعة كثيرة فقاتل أصحابه بعده وما وهنوا وما فطر wanda ya jingina kira'an ya ce min nabiyin kutil ana ruwa na fata ina fata ana jin karatu wanda ya ji yana jin wannan bayanin ko da ke na riga na yi da ka yanzu zan karanto mana ne amma abin da na faɗa da ka ne idan mutum ya jingina kisa ɗin ya zuwa annabi ne ya ce wa ka'ayyin min nabiyin otil ma'ana da yawa an kashe annabi sai ya yi wanda ya jingina kisa ya zuwa annabi ya ce kuma a tare da shi akwai jama'a da yawa na sabansa duk da haka ba su raunana ba ba su yanke daga yakin ba a wannan ma'anan shi annabin ne zama shi aka kashe waɗanda kuma suke tare da shi ba su raunana ba wannan yana nufi kenan da ko da an kashe annabi ne a ranar uku kamar yadda aka baza jita-jitan an yakar to bai kamata su su raunana su razana ba ne ya kamata ne su dake wannan shine ruwaya in ana jin karatun za mu iya yi insha Allah aya ta 149 ya ayyuha alladhina amanu in tuti'u alladhina kafaru yurdukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin ya ku waɗanda kuka yi imani in kuka yi da'a ga waɗanda suka kafirce za su mayar da ku a inda kuke da mun yi magana kan aƙiba nan kama abin da za ku koma inda kuke da ku koma kun yi taɓe wato inda kuke da dama can kuna ƙasa ne Allah ya shirya da kuna kafirai ne kuna bautan gumaka aka turon manzo Allah ya muku ta goma shi kuka imani da shi to amma in kuka yi da'a ga kafirai za su koma da kuɗin da kuka don su ƙarƙarin hankoronsu shine su kashe annabin su dawo da ibad addinin su na wanda suke na gargajiya don ashe suke da izza nan akwai wani malami nan ya shi mai tafsirin wannan ibn muguniya jawad muguniya a wannan tafsirin nasa ya kawo abin da zan karanta ya muka kawo wannan domin ka ga karatun wani ne ya ce ala shekul azhar al-muragi fi tafsir hadi aya shekul azhar al-muragi a tafsirin wannan aya ga abin da ya ce bakaratul mufradat akwai bakaran da ya kawo fassarorin kalmomin kalmomin yana fassara kalmomi mufradodin da ke cikin kalma din ya kawo aya sai ce wannan kalmar tana nufin kaza ne sai ga nassin abin da yace yace al-muradu bil ladina kafaru abu sufyan da annahu shajaratul fitna na yan gani shi abin da ibn jawad mugune ya kawo wannan ya kawo wannan ba mu bukatan tafsirin shehul azhar amma dai domin waɗansu da su suka san shi shehul azhar din kuma shi shehul azhar abin girmamawa ne a wurinsu to ka ga ra'ayinsa ne ya ce don kasancewa haka shi ya fahimta cewa kar ku bo inda suka kafi kuka do inda suka kafi za su komai da kuɗi da kujera ya ce abin da shi yake nufi da ra'ayin da zai na kafa ruwa ce abu su fiya ne ke abu su fiya shi ne ya jagoranci rundunar da ta je ya ta yaki manzon Allah a yakin kogo wanda lokacin da bayan abin da ya faru a badar sai da ya sha alwashi cewa ba zai wankan janaba ba har sai ya yaki manzon Allah kuma har sai da ya hana ya sa aka hana mata yin kuka sai bayan da aka yi uhud sannan aka ba su izinin su kuka to sai ake cewa to kar ku bi wanda suka kafirce in ku wanda suka kafirce za su komar da ku inda kuke za ku koma za ku ku ya ku me kuke a za to wannan da ruwa da kankara lafiya da wani da Allah bayan yan mintoci
da wani shi ne littafin ne wani
amma da yau ba wanda zai kawai ke kuka ba an yi doshi za a yi da yake iska ɗin yan mitoci ta kan zai ba aka dare ana iska ɗin ba da farko farko ake iska aikon ana da muka zauna nan da aka yi faru da aka yi iska da mitoci aka bai al-muragi yana cewa abu su ga ne domin shi ne shajarar fitin wato ana gargaɗin mummune ne kar su kar su kar su bi shi in suka bi shi zai koma da kudin da suka dace
to a cikin majmu'ul bayan kuma daga amirul mu'minin ya ce wannan ta sauka ne dangane da munafikai wanda suka ce ma mu'minai ranar uku yayin da aka kora su din suka ce da su irji'u ila ikwani warji'u ila dini ku koma ma yan uwanku ku koma addinin ku ne wato wa- wannan ya nuna kenan a- a ranar uhud da akwai da aka fara zuba a guje wasu sun- wasu mutane sun kira ga sauran masu zuba a guje cewa ku koma wajen yan uwanku ne, ku koma addinin ku ne. wato mafita kenan gare su. wannan kaga wancan almuragi ya ce kuka bi kafirai yana nufin abu sufiyan amma a ruwaya da aka samu daga amirin mutane ya ce ya faɗi wani abu ya ce a cikin a cikin bari in ce a cikin a cikin muminai ne aka samu duwarsu da suka ga abin ya gumuzin ya yi kanin sai suka ce suna ce musu mu koma a wajen yan uwanmu ne kawai mu koma addini
saboda in mutum ya zuba a guje ya yi ma dan uwansa saranda dan uwansa bakwarai shi saranda ya ce wane na dawo gida kar ka kashe ni. na koma na daina musulunci na bi dangi mai zai masa ai shi kenan sai a yafe masa ce to kaga ko ku dawo dama dai rashin ganewa ne kai kaje kai kai batan kai
to lallai wannan wannan wannan kuma kaga wannan ruwaya haka yake cewa an yi daga amirul mu'minin ya kare islam ya fara cewa ta ta sauka ne dangane da wasu munafukai da suka yi kira a ranar uhud yayin da suka ga hazima suka ce "Izir- irji'u ila ahwanikum warji'u ila dinikum ku koma wajen yan uwanku ne ku koma ah, addinin ku ne
wannan ya nuna shi addinin wasu suna yi ne idan ya yi masu daidai in bai musu daidai ba in yi daidai daidai ya za su kuma shi yan irin wannan da sauri za mu gani a cikin za mu karanta a azab lokacin da ibn abdul ya kawo kora akwai wanda ya ce wannan shedanin duk kashe mu zai yi. sai wani ce masa zo ina mafita sai ce ni ina ganin mu mika masa muhammadu ne
ya kashe shi mu mu koma cikin mutanen wato da za su kama masu Allah su miƙa musu to gashi da ke jin mu zo mu dawo sai su koma su bauta ma su da suke bauta ma shi ke inda har kalama addini ya kare
don haka ma za ka fahimci faɗin manzo Allah da yake cewa barazal imanu kulluhu ila al-kufr kulli don wannan wannan murkuma kashi ibn abdul wannan da wannan da aka aka rushe ka- kafirci gaba ɗayansa da kuma amir ne ne ya ya ya ya- ya ceto addini ne wanda yake da manufansu ne a ranar da za su kashe manzon Allah masu raunin imani da za su koma addini su ne na gargajiya za su koma gidan jiya to kaga wannan ya fi munasaba alladina kafaru anan alladina nafaqu ne wanda a a zahirin mag- magana suna tare da mu'minai amma su ne masu cewa a koma inda aka fito walillahu maulakum wa huwa khairun nasirin Allah shine ubangijinku majibicin al'amurinku kuma shine fiyayyen mai taimako
wanda ko ya zama ainihin Allah ne mai taimakonsa to baya bukatan
wani ya taimake shi kuma ba ya bukatan wani wali wanda zai fita wasu al'amari ko wani mai taimako in i- i- idan mutum ya dogara ga Allah yana bukatan ya dogara ga wani dogaro da Allah nam Allah yana gwadawa lalle ana gwa- gwa- gwaji sosai a ga- Allah ta'ala zai gwada kai ga da gaske ne idan idan wani wani idan ya shiga wani hali na na- na tsoro sai ga cewa ko ya fasa ko addinin ba daidai ba ne daidai ne in ya biya bukatarsa in kun bai biya masa bukata ba to ya zan ba daidai ba ne ya nuna ba kan hanya ake ba ke saboda haka sai a daidai wani lokacin inda ko yana da sika ya riga ya yarda da Allah ya yi imani ya da Allah ya san cewa yanzu ubangi Allah ta Allah shine ubangijinsa shi ke bauta ma ya yarda wannan manzansa ne da ya aiko to in aka je ko me ya faru ma shi yana nan akan imaninsa tun da ya riga ya gamsu da abin da imani ko da duk an karkashe kowa da kowa a cikin mummuni zai ga cewa to duk dai haka Allah ya so sai a ce to me yasa ubangiji naku bai ba ku nasara ba ba kun ce shi mai ba da nasara ce to haka yanzu ya ga dama ya so ya gwada mu ne kuma ya ga ko za mu dake ko za mu za mu jure amma dai shi ne ubangijinmu ku ba mu da ubangijin ba shi shi ne mai taimakon ba mu ne mai taimakon ba shi سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين za mu jefa razani a zukatan wa'yanda suka kafirce saboda gwama Allah da suka yi da bauta na abin da bai saukar da hujja a kai ba kuma makoman su wuta ne turma makoman azzalumai wato ma'ana kar ku ku musulmi kada ku kar kar kar ku kar ku ji tsoro kar ku ji tsoron mushrikai domin sun kai sun kai muku kora a ranar Uhud domin Allah subhanahu wata'ala zai jefa razani a zukatansu ya zama domin su sun ba mu Allah da wani suna shaidan ke musu hujja ko shaidan ke musu wahayin abin da ba hujja a kai kuma koman su wuta barganin sun sun kai muku kora ba za mu ce sun murƙushe ku ba ko sun a ranar uhud sun fi ƙarfin ku amma kuma mene ba yana nufin suna tare da izza ba ne don wanda ke tare da Allah shi ke tare da izza yadai ko ba su koma gida da izza ba sun koma da zilla ne a tsoraci suka koma gida a cikin majma'ul bayan an ruwaito cewa kafirai sun shiga maka a matsayin munhazimin ne wanda aka fi ƙarfinsu wanda aka murƙushe suna jin tsoron kada manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi da sahabbansa ya zama su zawo da karra a kansu wato a guje suka koma a firge su suka koma maka ko da suka koma suna haki ne wasu na mai ke bayan ku suka ce mun kashe mutanensu da yawa mun kashe musu mutane da yawa amma kuma da ƙyar mu kashe mun so ma mu koma mu ƙarasa su ashe mu sa'a muka yi ashe sun sun bar wasu ma ba su fito ba daga baya an ce annabin ya fito da sauran mu jama'a din gaba ɗaya ba su ɗauka yaƙin namu ma zai zama haka ba sai ya fito da sauran mutanen da bai zo da su ai da ƙyar muka sha suka fi koma gida suna haƙi ba wanda ya koma yana murna a dangane da wannan ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce nusurtu bir ru'bi masirati shahar an ba ni nasara da da razani matafiyan wata guda wato kafin manzo Allah ya kai wuri da wata guda ya riga ya ci gas wato kamar ko da ana ana kwatanta tafiya kamar da yanzu muna muna kwatanta tafiya da mu ce tafiyan kamar awa ɗaya a wata abin awa kilo kaza a awa ɗaya gudun mota mu ce tana iya gudun 140 150 a kowane awa masala to kaga kenan idan tsakaninka da mahallin da yake awa ɗaya ne in kana da mota mai gudun 100 da goma a awa mil 100 da goma a awa tsakaninka kuma da garin mil 100 da goma ne sauranka awa ɗaya ka ba za ka wuce awa ba ka kai ke abin nufi ke to sai yake cewa to matafiyan wata saboda su kuma a lokacin su ana tafiya da kafa ne za a yi wata guda kafin a kai mali amma mu yanzu tafiyan da ake za a yi wata ana yi mu za mu yi a cikin yan awanni a wannan zamanin namu to kafin a ma'ana- a matafiyan wata tsakanin wato ta kawo mutum da kafa ya kai wuri a wata guda to shi manzo Allah firgici zai zai je ma makiya a wannan mahallin kafin nan tun kafin su- su gamu da shi da su- su- sun riga sun firgita shi firgicin yana gaba kafin ma a kwam a firgice suka zo a firgice suka koma sai ya zama duk da dai sun kar- sun yi sun yi sun kashe wasu da dama amma kuma ba su- ba su koma da tunanin sun yi nasara ba ka san ko akwai eh, mutum ya- eh, gaban mutum ya riga ya faɗi to an gama in mutum ya je a- a- abin nan a- da firgici ko da an ce masa to yaya sai ai riƙyar muka sha ba ba ku ba ku yi gara ce ina ai riƙyar muka sha mun kashe musu mutane da yawa amma da ba duk mun gudo ba da sun gama da mu duk cikan mu to kaga sun koma suna haƙi kaga ba su koma da da- da izza ba da sai su je su yi ta da- dararraku su yi ta biki su sha giya su yi rawa su ce sun murƙushe annabi amma ba su sami iya wannan ba wannan ruwayan kuma cikin hisali yake cewa daga abi umama ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce fuddultu bi arba'in nusratin eh, bi bi arba'in kai an fifita da abubuwa hudu daga ciki ya ce nusirtu bi ru'bi masirati sh- sh- shaharin baina yadayya an fi an bani nasara da razani tafiya- matafiyan wata guda tsaka a gabana kafin wato in je da wata guda da taf- tafiyan wata guda razani an firgita dangane ne wato wannan sauran ukun ba mu kawo ba saboda muna babin ran- ra- wa- wani babi ne ba sai mun kawo kowane riwaya ba har walawa dai a cikin majma din ya ce- da- man- eh, da wani isnadin kuma daga sa'id bin jubair daga ibn abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce utitu hamsa lam yuti ahadun qabli ji ju'ilat li wannan ya kawo hu- ba mu shi- ba mu damu da mu kawo sauran ba an bani biyar wanda ba a ba wani eh, kafina ba an sa mini ƙasa ta zama masallaci tsatsarka kuma an bani nasara da razak to wannan gu- cikin biyar ɗin an kawo biyu ne shigen irin wannan ma a wani hadisi mai tsawo daga jabir bin abdullah daga annabi sallallahu alaihi wa alihi yake cewa qala li allahu jalla jalaluhu wa nasartuka birru'bi alladhi lam ansur bihi ahadan qablak na baka nasara da razani wanda ban ba wani ba kafin kai to akwai waɗansu ra'ayoyi da ne da ne maki amma kuma dai lokaci ya ƙure mana insha Allah za mu dakata ana za mu ɗora nan gaba insha Allah a ranar laraba mai zuwa zai zama ba tafsiri za mu yi ba don nan zai dace da ɗaya ga wata na al-muharram saboda haka za mu yi bikin a ɗora bakin tuta da shiga jaje Zan- za mu fara zaman ashura da ba dun da da ba dun ɗora tuta ba dun da a kwanakin ashura muka yi tafsirin mu to amma tun da nan ya zo da ranar ne za a ɗora tuta zai zama bayan ɗora ɗora tuta za a shigo ne a yi magariba da isha sai kuma a yi zaman farko na zaman jajen ashura bayan isha zai ya zama kenan wato kenan ranar laraba za mu zo don wannan kenan ba- ba ba tafsiri kenan to kuma da yake ana za a ko wani aiki da ake a nan na na gyaran makewayi saboda yanayin inda muke din nan wurin wurin kaman fadama fadama ne baya tsotsar ƙasa tana da ba ta da kishi baya tsotsarwa ko da lokaci sai an kwashe bayan gida kullum saboda haka yanzu an za a yi wani sabon nizami wanda yake zai rika bushewa da kashin kansa don haka ba za za a shine ina jin sanarwar da aka bayar wancan kan aka ce za a kulle husainiya tun daga litini wato su kila ya fahimci cewa dama ana aikin za a kulla husainiyan ne sai ɗauka wannan ne to yanzu za a kulla husainiyan da gaske daga gobe insha Allah zan da yake kenan ba za ba za a buɗe ba sai ran laraban da za mu dawo amma ba kamar da nace ba za mu fasa karatu ba an fahimta ai saboda ka ranar litinin na hajjul balaga za mu yi afudiya ne na dan magaji inda dama muke karatu kafin mu dawo nan sai dai in kun ce a haƙura a fasa sai kenan sai ku huta kenan kuma haka zalika ma majalisin sisto shi ma sai shi ma sai ya je can saboda haka amma ran laraba za mu dawo nan insha Allah saboda haka daidai wannan lokaci za a yi wannan aiki din zai zama ba Husainiyan ba za ta zauna ba kenan insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahir Allah ka gano da mu abin da muke karantawa ka shirye da mu da shirye da ke ciki ka ba mu ikon aikata ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم طبنا وارحمنا وثبت اقدامنا وثبت ابدتنا واصلح ذات بيننا واغلب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذريتنا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين daidai na faɗa laraba ɗaya ga wata ne ok to na yi kuskure ke da lata ne yaushe ne ɗaya ga wata a da za mu laraba ne insha Allah laraba ne za mu Gracias.